أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna sha hudu ga wata na sha daya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace wa 24 watan 6 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 41 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha imana hukumce hukumce na mutumin da ya rasu sannan kuma da irin bid'o'in da aka kawo aka kimsa a cikin al'amarin saboda nisa da mutane da suka yi da karatun hadisi da aiki da shi za mu tashi matsala ta 104 insha Allah ta'ala kenan bayan mun ga matsala ta 103 wadda take mana bayani akan babu laihi mutum ne kan fata guda uku na ya zuba a saman kabarin mutumin da aka binne malai ce wa yusannu ba'da al-faraghi min dafanihi umurun bi mana an sunnanta ba'da dafanihi ba'da al-faraghi baya an kammala min dafnihi game da binne shi wanda ya mutu an sunnanta umurun wasu al'amura kama haka kenan zu bayan an riga an binne gawa an kare binnewa me ya kamata a yi abubuwan da ya kamata a yi su ne abubuwa kama haka abu na harko daga cikinsu mala ya ce al'awwalu abu na harko ya ce an yi rufa alƙabru anil ardi kalilan nahwa shibrin abu na harko shi ne an yi rufa alƙabru bi mana a ɗan ɗaga ƙabarin kenan tudun ƙabarin anil ardi a ɗan ɗaga shi daga ƙasa kalilan ɗagawa ɗan kaɗan ba da yawa ba kamar yaya ya ce nahwa shibrin kamar kamu daya kamu suna shaku daga babbar yatsa daga yatsa ka ta tsakiya kenan fadin da yake tsakanin yatsa ka ta tsakiya zuwa babbar yatsa ka mai sunan shi da Hausa dani yawa dani daya kenan ya zamanto a tsawon kabarin kenan daga ƙasa zuwa ba zai wuce ba dani daya kenan ba so ya wuce haka nan ko na makamancin wannan qalilan nahwu nahwu shibrin mali ce wala yusawwa bil ardi ba a daidaita kabari da ƙasa imana ya zamanto kabari ne amma gashin da ta ganshi kawai nivon shi da nivon ƙasa duka ɗaya ne ba haka nan kenan shine mustawa kenan wannan kin shi kare zamanto ya daidaitu da ƙasa kenan dan zamanto ya dan ya dan yi tudu kadan yanda za a gane cewa wannan kabari ne to wannan magana ce ta mala albani ya ce wa zalika liyumayyaza fayusana wala yuhana ya ce wa zalika haka in kuma za a yi shi saboda liyumayyaza saboda a iya gane cewa wannan kabari ne abu na harko kenan idan aka gane wannan kabari ne fayusana sai a bashi kiyayewa idan aka ce sana shai kamar shine abu a bashi kamar abin da ake siyana shi ake kulawa da shi ake bashi kulawa a bashi kariya wala yuhana mala yace ba za a walakantar da shi ba ko kuma a tunzartar da shi misali wani bai sani ma kabari ne saboda mustawan shi da kasa duka iri ɗaya ne ma'ana tsawon shi da tsawon kasa duka ɗaya ne watakila ma ya zo ya zauna a sama ko ya dirfkiya a sama ko na makamancin wannan to da haka ake so ya ɗanyi tudu kaɗan ya ɗanyi tudu kaɗan daidai ɗani ɗaya to waɗannan maganganu da mala albani ya sai ya ce amma wannan ba magana bacci daga aljihun shi sai ce li hadisi jabirin radiyallahu anhu saboda hadisin jabir Allah kada yarda a gare shi yake cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama ulhida lahu lahdun manzala sallallahu alaihi wasallama an yi mishi ginin kabari lahdun bi ma'ana gini irin wanda yake na allahadu kira shine irin kalan kabarin da za a gina ya tahi an yi so sai a yi mashiga daga ɓangaren gabas sai a sa shi a jiki kenan saɓanin a shaɓo irin wanda ake a nan a yi ƙato sannan a yi ɗaƙarami a ciki a sa mutum a ciki kenan allahadi shi ne wanda ake a jikin ɓangaren gabas ya ce an yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan sai ce wa nusiba ko kuma wa nasaba alaihi allabnu allabna nasban sannan kuma aka zo aka gindaya buraguna a bakin da aka sa shi aka kare sai aka sa buraguna kuma aka rihe wannan kowa nasban bi ma'ana aka kafa buraguna kafawa shine wa nasaba alaihi allabnu au allabna nasban aka kafa kenan buraguna a bakin inda aka sa shin kafawa sai ce wa rufi'a qabrahu min al-ardi nahwan min shibrin yace sai aka daga kenan aka binne aka kare bana kenan wajen binne wannan sai aka daga kabarin kwatankwacin dani daya nahwan min shibrin malaci wannan hadisi rawahu ibnu hibban fi sahihihi wal baihaqi wa isnaduhu hasan wa lahu shahidun mursalun عن صالح بن أبي الأخضر قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر salih yake cewa na ga kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce shibran ɗani ɗaya au nahwa au nahwa shibrin ko kuma wani abu kwatankwacin ɗani ɗaya kenan kabarin mazala sallallahu tsawon shi rawahu abu dawud fil marasil wa salihun hadha da'afahu yahya al-qattan wa ghayruhu to almuhim dai akwai hadisi wanda ya tabbata a sama kenan hadisin jabir kenan koda hadisin shi salih bai inganta ba kenan babu wani matsala akai malice wayu ayyiduhu abinda zai ƙara ƙarfafa wannan maganar da aka ambata na cewa za a daga kabarin mutum kwatankwacin ɗani ɗaya ya ce masa ya ati minan nahayi abinda bayanin shi zai zo na bayani akan hani ani ziyadati ala turabil khariji min alqabari bi mana ba a yarda ba a ƙara wani ƙasa wanda ba daga cikin wajen tonon kabar aka hudo shi ba kenan wani ƙasa da ba a ce bari a ji a kawo wata ƙasa ko wata ɓaɓarkiya ko wata tsakuwa a kawo a zuba a sama kamar ya ƙara tsaumala ya ce a bayani zai zo akan hani akan haka ya ce fa'inna minal ma'alumi saboda abu ne sananne annahu ya buƙa ba da dafni alal kabri turabun mana cewa minal ma'alum abu ne sananne annahu ya buƙa cewa zai yi saura ba da dafani bayan an rage an binne mutumin da ya mutu alal qabri at-turabu za a yi sauran ƙasa dole me yasa sai ce at-turabu alladhi ukhrija wannan ƙasar wanda aka huddo ta min al-lahdi wanda aka huddo wajen gina kabarin nan kenan dole sai an samu sauran ƙasa kenan wannan ƙasar da zai saura shine kawai za a yi wannan dan tozon da shi kenan ba sai an nemo ƙari ba yace alladhi shaghalahu jismul mayyit kenan wannan sauran da za a yi ƙasan sauran da zai yi ai shi ne sauran ƙasan da jikin mamacin ya ɗauki wajen shi tunda an tura misali an hudu an sa wani abu kenan wannan abin da aka sa kenan dole zai ɗauki wata tazara ta wuri kenan za ka ce a mai da ƙasar gaba ɗaya ba za ta shige gaba ɗaya ba dole sai an samu wata ya saura allazi shagalahu jismul mayyit mala ya ce wa zalika yusawi alqadra almadhkura fil hadisi anifan aw taqriban malai ce wa zalika wannan kuma ɗan ƙasan da zai saura kenan ƙasan da zai saura sakamakon shigan gangan jikin mutumin da ya mutu to wannan ƙasan kuma wa zalika yusawi wannan yayi daidai da alqadr almazkura bi ma'ana daidai iya abin da aka ambata fil hadisi a cikin hadisin Jabir taqriban malai ce kusan haka ne kenan wannan ƙasar ta isa aka aka ɗauko ta aka ɗora saboda wannan kabarin kenan ba sai an nemo wani ƙasa daban a wani waje ba قال الشافعي في الأم ما مختصره ما لن الباني يكي تا إمام الشافعي يا أنبتا أتكل للتاهنش الأم ما مختصره أبند تأتيتشن بيان دا شافعي أتكل للتاهن شافعي يكي تيوا وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره yace abinda nahi so kina abinda dalili ya nuna mini kar a ƙara a saman kabari turabun wata ƙasa min gairihi ba ƙasar da aka hudo daga cikin kabarin ba me yasa yace li annahu iza zida saboda in aka ƙara akan ƙasar da ya hudo daga cikin kabari irtafa'a jiddan kenan wannan tozon kabarin zai me zai zai dagu sosai yace wa innama uhibbu an yushakhasa ala wajihil ardi shibran aw nahwahu yace abinda nahi so shine an yushakhasa idan ka binne mutum ala wajihil ardi mana kasar da za a dora a saman kabarin shi kuma shibran ta zamanto daidai dani daya kenan kar ta wuce dani daya aw nahwi ko wani makamancin wannan malice wa naqala an-nawawi fil majmu'i ittifaq ashabi shafi'i ala istihbab ar-raf'i bil qadr al-madhkur al'imamun nawawi Allah ya rahama a gare shi a cikin littafin shi al-majmu' ya naƙalto ittifaƙin ɗalibai ko kuma a ce ‘yan mazhaba na shafi'iyya a lastihbabin raf'i suka ce babu laihi za a iya ɗaga tsawon ƙabari amma daidai yaya bil qadril mazkur daidai iya abin da aka ambata kenan kare wuce ne kare wuce ɗani guda to wannan shine abu na harko da ya kamata in aka binne mutum a kula da shi kenan wajen yin tudun kabari kar a doko a mai tozo sosai wanda zai wuce dani guda wannan bai kamata ba bai kamata ba ko kuma a zo a yi gini a saman kabari wannan sha bai kamata ba yana da ka za ga kabarin mushrif mana ya sha bamban da sauran kabarrukan da suke wajen da sauransu ana abubuwa da yawa akan kabarruka har da sangi ake sa musu yana da ido na gani ba labari wani ke bani ba an yi gini kuma an sa sange na kasa tarjama shi wannan sange me yake ni malaci a tsani abu na biyu ya ce an yoji ala wannan kabarin a sanya shi ya zamanto musannaman ya zamanto iya da tozo to amma wani irin tozo tozon da bai wuce ba wancan ɗanin ɗaya mi ya sa mala ya ce li hadisi sufiyan a tammar tammar ne ko nammar ne tammar jayid saboda hadisin sufiyanu tammar yake cewa ra'aitu qabran nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya gani da idan shi kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa qabra abi bakrin wa umar da kabarin abubakar da umar allah ƙarar da gare su ya ce musannaman na gansu suna da tozo tozo shi ne ɗan wannan ɗin da yake sama kaɗan tilin ƙasan da yake sama shi ne musannaman malice a kharajar bukhariyu walbai haƙiyu wa rawahu ibnu abi shaiba wa abu na'im fil mustakhraj kama fi talhisi wa ziyadatu lahuma wala yu'aradu aw wala yu'aridu dhalika ma rawa aw ma ruwiya 'an al-qasimi sannan mal albani zai ka hadisi na biyu wanda shi ma iya ɗauke da irin wannan ma'ana sai ce amma fa ka fahimci cewa la yu'aridu zalika wannan abin da aka ambata a cikin hadisin at-tammar bai cin karo da maruya adil qasim wanda aka abin da aka rawaito daga al-qasim me aka rawaito daga wajen shi qala shi al-qasim yake cewa dakhaltu ala aisha ta na shiga ɗakin aisha Allah ƙara yarda a gare ta kenan ya shiga ya gani da idan shi ya shiga ɗakin aisha fakultu sai ya ce ya umma ya mahaifiyata wa azwajuhu ummahatuhu matattakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga masu imani sai ya ce ikshifi li an qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi radiyallahu anhuma yace inda bude muni kabarin manzala sallallahu alaihi wasallam da abakan shi guda biyu Abubakar da Umar Allah ya da a gare su fa kashafat li an thalathati quburin ya ce sai aka buɗe mashi waɗannan kabarruka guda uku sun da suka suna cikin ɗakin aisha radiyallahu anha ya ce la mushrifatan babu wanda aka yi shi ƙololuwa ya hutu yake cewa wala laɗi'a ko kuma wanda ya zamanto ya daidaita da ƙasa a daidaice ke sak sai ce maɓubuhatun bi baɗha'il arsa alhamra ya ce na ga kabarrukan nan maɓubuhatun ayyu an daidaita su bi baɗaha'il arsati alhamra da jar ƙasa ta al'arasa al'arasa shi ne al'ardul hamra kenan jan ƙasan da aka hudu daga ciki ya ga kenan a saman wannan ƙabarrukan gaba ɗaya akwai wannan ƙasa sannan kuma an daidaita su shi ne ma'anan mabduhatun bi baɗaha'il arsati alhamra kenan an daidaita su da wannan ƙasar da aka hudu daga ciki to wannan hadisi magana ta mabuduha sai suka ɗauke shi a matsayin kaman ai suwiya bil ardi kaman an daidaita shi da ƙasa ne kenan hadisin wa hadisin alƙasim kamar yana nuna akan ya gani da idan shi amma shi abin da ya gani an daidaita shi da ƙasa ne shi ne albani ya ce a kakkai tsammanin akwai cin karo tsakanin abin da hadisin tammar wanda yake cewa ya ga a kabar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da abubakar da umar ya gansu musannam suna da ɗan tozo shi kuma nan ya ce mabuha mana ba an daidaita su ne ba da ƙasa a shi ma yana nufin an daidaita su amma kuma akwai ƙasa a saman kabarin wanda shi ma ya yi wannan tozon shi ne mala albani yake so ke ne kawar da wannan shubha ya ce akhrajahu abu dawud wal hakim wa anhu al bayhaqi wa ibn hazm min tariq amr ibn usman ibn hani an al qasim bihi wa qala al hakim sahih al isnad imam hakim yake cewa hadisin wannan na na shi sumuhu hadisin al qasim yace sahih al isnad hadisi ne wanda iya da ingantaccen sanadi wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi shi ma ya mushi muwafaqa kene ya bashi yarda akan ta abinda ka hodi hakim haka nan ne wa ammal bayhaqi shi kuma imamul bayhaqi fa kada sai yake cewa innahu lalle shi hadisin alqasim asahhu shi yahi inganta min hadisi sufyan at-tammar sama da hadisin sufyan at-tammar mala yace wa qad radda alaihi ibn turkumani ibn turkumani yayi raddi ga wannan magana ta al-imamul bayhaqi da yace annahu asinahu asahhu min hadisi sufyan at-tammar raddin da ya mushi me yace mushi yace mushi hada khilafu istilahi ahli ahli hada hada sha'an yace hada wannan bayanin da Imam al-Baihaqi yayi yace khilafu istilahi ahli hada sha'an sabanin magana ce ta ma'abutan wannan sha'ani sha'anin hadisi kenan da yace innahu asahhu min hadisi Sufyan tammar ya ce bai san halshen malaman hadisi ba shi da ke wannan magana malam turkuma ne ke haɗewa imamul bai haƙi ya ce bal shi imamul turkuma ne ke cabari ma dai hadisu tammar hadisi na la sufiyanu tammar ya ce a sahu shi ya yi inganci sama da hadisun wa yawwa sama da hadisun alƙasun jayyid ya ce li'annahu mukharrajun fi sahihil bukhari ya ce saboda hadisi ne wanda an kharraja shi a cikin sahihul bukhari sai ce wa hadisul qasim shi kuma hadisin alqasim ya ce lam yukharraj fi shay'in min as-sahih ya ce ba a huddo shi ba a ko ɗaya daga cikin sahihul bukhari da sauran hadasa littafai wanda suke na hadisi ingantattu qultu albani ya ce nace hadha ar-raddu la yakfi ya ce wannan raddin da ibnu turkumani yayi ga imamul baihaqi wannan bai ishe shi ba li'annahu qad yakunu isnadul hadisi al-mukhalif yace ai yana iya yiwa zaman to hadisin da ake sabani akan shi mana hadisin da ya saba wancan hadisin yace li hadisil bukhari yana yawa samu wani hadisin da ya saba masahihul hadisin da yazo a cikin sahihul bukhari sannan kuma ya zaman to hadisin da ya saba wanda yazo a cikin bukhari ya zaman to asahha wa aqwa min sanadil bukhari ya zama to hanyar tahi ƙarihi sanadinta ya yi inganci sama da yadda imamul bukhari ya zo da shi na bukhari iya nan a yadda yake ingantacce ne amma kuma yana yawa hanyar da wata hanya ta daban da ta zo wanda ba ta bukharin ba ta zama to tahi ƙarihi sama da ta imamul bukhari kenan da shi ƙari ne ke shi imamul malam albani ya ce fala ya timmu tarjihu hadisi tammar da haka bayan da za a rinjayar da hadisu tammar ya ce illa bi bayani illati sai an yi bayanin illar da take cikin hadisu alkasim a cikin hadisun alkasim ya ce au alal akalli ko kuma magana mafi karanci ma dai ya zamanto bayani yake ce alal akalli bayani annahu dunahu fi siha ko kuma ai bayanin cewa ai hadisin nan na alkasim bai kai hadisin la bai kai hadisin la hadisin tammar ba inganci alalakal ko da wannan bayanin haka ya kamata a ce an yi shi alalakalli bayani annahu dunahu fi sihati kenan ta bangaren da ya shahi inganci duk da cewa ingantattu ne amma ya zama to a an yi bayanin wannan hadisin na tammar ya yi inganci sama da hadisin da alqasim ya zo da shi mala ce wa huwa alwaqi'u huna wannan shine abin da ya afko anan yace fa inna illatahu saboda illar da take cikin hadisin shi alqasim yace amr ibn usman ibn hani wa huwa masturun shi kuma mutum ne suturtacce mana mutum ne wanda ba a gama gane halin shi ba kama kala alhafizu fi taqrib kamar da alhafiz ibn hajar ya ambata a cikin littafin shi at-taqrib mala yace wa lam yuwathiqhu ahadun lil batta kuma a cikin malaman hadisi ma shi wannan amru ibn usman ibn hanikin nan babu wani da yace wannan mutum ne sika albatta aka ce albatta ka ce ko ɗaya bi mana ko ɗaya ba a samu wani malami da ya ce wanda siƙa ne ba malami ce to fatashihul hakim imamul hakim da ya ce wannan hadisin hadisin wa kenan hadisin alƙasin ko shi wannan hadisin da imamu imamu hakim ya ce fatashihul hakim li hadisihi kenan hadisin alƙasin ya ce min tasahulihil ma'ruf yana daga cikin sakaki da aka san hakim da shi wajen inganta hadisi in ji mal albani ya ce wa mutaba'atu zahabiyu lahu ba an ce ba a ƙalar hakimu sahihul isnad yanzu ya ƙari da hakim ko ya ce shi da masu mutum ne mai sakaki ɓangaren inganta hadisi ko ranar nashi sai aka ce wa faƙahu zahabiyu imamu zahabi ya ma imamu hakim muwafaƙa ya yarda abin da ya ce sai malar albani ya ce wa mutaba'atu zahabiyu lahu imamu zahabi da ya bi alhakim a nan ya ce min auhamihil kasira iya daga cikin ruɗu da imamun zahabi yake da mai yawa allati la takhfa ala man tatabba'a kalamahu yace wanda baya koyuwa akan duk mutumin da ya bibi magana zahabi zai ga cewa mutum ne wanda yake iya da ruɗu da yawa wanda ijmal albani nake faɗiwa ni karanta ne nake fi talkhisul mustadrak kenan a cikin littafin shi yace talkhisul mustadrak kenan bayani ne akan cewa kenan hadisin hadisin shi alkasim kenan bai kai ba hadisin sufyanu tammar karhi akan shi ne malik ne yadda zango akan haka yace summa innahu law sahha yace sannan kuma ko da a ce ma misali hadisin wanda imam hakim yace sahihul isnad ne kenan hadisin alkasim ko da hadisin ya inganta ma misali yace falaysa mu'aridan li hadisi tammar yace ai ba cin karo tsakanin shi da shi da hadisin sufyanu tammar yace li anna qawluhu saboda fadar shi da yace wa mabduhun mabduh yani laysa ma'anahu musattahun ba ma'anar shi ba wai daidai yake kaburrukan daidai suke da kasa ba ba haka ake nihi ba bal mulqa bari dai an zuba a saman kabarin fihi a saman kabarin albaqha'u jar kasa yace wa huwa alhasa as-saghira sune kankanan jar kasa da take da kankanan duwatsu yace kama fi nihayati kamar yadda zo a cikin littafin an-nihaya yace wa huwa zahirun fil khabari nafsu yace ai abu ne ma bayyananne a cikin hadisin ma an ka duba babu wani cin karo da juna yace mabduhatun bi batha'il arsati al hamra kenan yan an zuba mishi mana wata ƙasa ja ko kuma kace tsako kankana wanda aka hudu daga cikin kabarin mala yace fa hada la yunafi at yake cewa la yunafi at-tasnim kenan wannan bai kore cewa kabarin iya da tozo kenan babu wani bambanci tsakanin hadisin sufyanu tammar da shi da hadisin alkasim eh sannan malam kuma ya dan yadda kafa akan inganta hadisin cewa da hakim yace shi ne sahihul isnad ko kuma innahu asahhu asahhu min hadisi sufyanu tammar da malam baihaqi ya hadi kenan malam ya musu raddi gaba daya nan sai yace wa bihadha yace ai akan haka ne ma jama'a ibnul qayyim al-imam ibnul qayyim almajiri ibnu taimiyya ya hada bainal hadisai ne tsakanin waɗannan hadisan guda biyu hadisun shi sufyanu tammar da hadisin alqasim ya hada su gaba daya kuma wanda ita ce dama hanyar da ake bi idan hadisai suka zo guda biyu wanda ana ga kaman a zahiri suna da cin karo da juna to in akwai hanyar da za a bi a hada su shine abin farko da ya kamata a fare to shine abin da imamu imamu ibnu alqayyim yayi ana kenan ya hada tsakanin hadisan guda biyu a cikin littafin shi zadul ma'ad fi hadi khairil ibad ya ce wa ƙabruhu musannamun ya ce ai ƙabarin manzala salasalama yana da tozo hadisun wa kenan sufiyanu tamar ko yanzu an ƙari da shi sai ya ce bi baƙaha il'arsatil hamra kuma an zuba mushi yana ɗauke da kenan jar ƙasa aiwa jar tsakuwa ko kuma ka ce jar ƙasa wanda aka zuba a saman shi shi kuma shi ne hadisun wa hadisun alƙasim kaga kenan sun haɗu tsakanin an haɗa tsakanin hadisan guda biyu ya ce lama buniyun ba a gina shi ba kenan hadisin sufiyanu tamara ba yana nihin an gina ba ne yana nihin an zuba ƙasa a sama ne ya ce wala mutayyanun haka kuma ba an sa mushi laka ba ne mutayyan daga aɗin ne kenan ba wata laka aka kwaɓa ba ko wani siminti aka kwaɓa aka yaɓe shi a ba a haka nan kawai ƙasa ce a sama ko kuma tsakuwa a sama malai cewa haka za ka na ƙabru sahibaihi haka kuma ƙabarrukan abakan zaman shi wanda shi ne abubakar da umar to wani shi ne abu na biyu kenan ƙabarin ya zama iya da tozo amma tozon da bai wuce ɗani guda ba kenan gine-gine da za a ga ana yi akan a ɗoko buragunan siminti a jera a kewaye a yi wane ne wannan baya halatta baya halatta sannan kuma magana ta sa alama kuma zai zo a nan gaba insha Allah shine magana ta uku mala yace athalis abu na uku da ya kamata bayan an binne mutum yace an gaba da kabarin shi an yu'al an yu'allimahu bi hajarin kai kokarin yin sanya shaida bi hajarin da da dutsi au nahwihi ko wani abu makamancin dutsi ya zama to a matsayin shaida ga kabarin dan uwanka wanda ya mutu malaci liyudfana liyudfana ilaihi man yamutu min ahlihi saboda a hada abin ne shida wanda ya mutu daga cikin iyalinsu kenan a ce ga kabarin baban misali an kwana biyu hallau dan shi ya mutu sai a kawo kusan kabarin baban shi sai abin ne shi babu lahi ana iya haka nan a addinance da ake cewa wannan bangare kaza na makwalta na suwale ne ko na suwale abin yana da asali amma kuma ba abu ne wanda za a matsa a kan shi ba iya da asali a ce ga fami kaza a waje kaza ake binne su wannan babu laifi akai amma kada zaman to aka zo aka ce za a binne wani abu ya zama rikici da tashin hankali su rika ce ainihin wajen mu ne a eh za a iya yi kenan shine maganar malam yace yake cewa li yudfana ilaihi man yamutu min ahlihi saboda a hada abin ne su da wanda ya mutu daga cikin famin shi malaci li hadisil muqallib saboda hadisul al-muqallib yace wa huwa abdullah ibn ibn al-muqallib bin hantab radiyallahu anhu qala yake cewa lamma mata usman ibn maz'un lokacin da usman ibn maz'un ya rasu yace ukhrij ukhrija bi janazatihi fadufina aka huto da gawar shi aka je aka binne shi amara annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan sai manzala ya umurci wani mutum an ya tiyahu manzala ya zo mishi bi hajarin a ɗauko wani dutse a kawo falam ya staɗi hamlahu sai wannan mutumin da aka umarta ya ɗauko dutse sai kasa ɗauko shi wani ɗauko wancan dutsen sai kasa ɗauko shi faƙama ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wanzan ya tashi ilaihi zuwa ga wannan dutsen wa hasara an zira'ahi mazalla ya ja ya buɗe damtsin shi kenan kamar ka ja hannun riganka kenan mazalla ya buɗe hannun ya ja ya buɗe damtsin shi وقال المقلب شيء المقلب yake cewa qala alladhi yukhbiruni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bani labari game da manzon sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake dokan dutsen nan sai yace ka anni anzuru ila bayadi zira'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina hasara anhuma yace kamar ga ga ni ina ganin hasken damtse kenan hannu sai sai hannu za shi ko aka ce damtse ya zama nan eh nan ba damtse ba nan tsintsiyar hannu kenan kamar ina ga manzala sallallahu ya bude zira'in shi na hannu kenan ya bude zira'in shi zira'ai rasulullah kenan zira'in shi guda biyu na dama da na hagu haina hasara anhuma lokacin da ya janye mayahin da yake saman su sun mahamalaha sai manzala ya dauko wannan dutsen fa wada'aha inda ra'sihi sai ya aje daidai kan kenan mutumin da aka binne kenan daidai inda kan shi yake daidai na aka ka aka aje kenan ta bangaren dama kenan dama inda kai shi aka sa kenan daidai naka kawo dutsen aka ajiye shi bayan an binne shi kenan ake sawa sai a kawo wani dutse ko wani icce sai a sa saboda a gane alaman kabarin wani malici wa kala ya ce a ta'allamu manzala salasala yake ce a ta'allamu biha kabra ahi zan san mana zan sanya alama alama na kabarin dan uwana wa adfinu wa adfinu ilaihi man mata min ahli sannan kuma in binne duk wanda ya mutu daga cikin iyali na ya mutu kenan in binne shi a wannan wajen shi ma akhrajahu abu dawud wa anhu al-baihaqi bi sanadin hasan qala kama qala al-hafiz wa tarjama lahu abu dawud min babi yake ta bi babin bi babin fi jam'i al-mauta fi qabrin wal qabru yu'allamu yace kamar da al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya tarjama mushi abu dawud yake cewa babin da ke magana akan jam'ul mauta fi qabrin hada matattu a kabari daya wal qabru yu'allam sannan kuma kabari ana iya yi mushi alama a sa mushi alama da za a gane shi sai dai kuma alaman dole zaman to alama ne wanda addini ya rada shi yanzu irin alaman da ake sawa a zo a plaque a sa a rubuta wannan kabarin hajiya wacce ce ko alhaji ne ya rasu rana an aihe shi rana kaza ya mutu a rana kaza a wata kaza a shekara kaza sai a kawo sai a caka a gindin kabarin shi wanda baya halatta saboda na farko ba samun ba daga magabata sannan kuma na biyu kwaikwayon kirista ne su suke wannan abu mu kuma an umarce mu akan mu nisance su ko manzala sallallahu ga abin da yayi ba wani muhimmanci ba wani abin da yake da fa'ida a iya gane cewa wannan dan kabarin wani ne abinda za ku sa na alama to daidai wuri kaza in kuka je akwai kabari mai alama kaza wannan shine kabarin wani amma babu zance a rubuta sunan shi amma za ka shiga makwantan musulmai ka gani gashi nan burjik an rubuta kowa ya kawo ya kafa mana shi eh hallo ba ga inda mahutan wani ka gana ma alamatul isfam ne wace maka ya huta kai tsammani ne kake kana fata ne eh wannan duka shishigi ne a cikin al'amarin ubangiji duk yanda mutum kake ga mutumin kirki ne in ya mutu baka ya huta sai dai ka ce Allah sa kwanciya ta zama hutu eh Allah sa ya huta duka me kake addu'a ne kake Allah sa ya huta addu'a ce kai amma ka yanke cewa ba sunan shi zuwa Qur'ani ko a hadisi wace dan aljanna ne wani dan wani shishigi ne duk yanda kake ga mutum malami ne wannan managarcin mutum ne yana kokarin kaza duk yanda yake ga alheri sai dai ku kyautata mishi tsammani amma wani ya ce dan aljanna ne wannan shishigi ne a cikin al'amarin ubangiji na'am eh shi hadisin tammar ai nunin da ya akan ca musannan kama eh an yarda za a yi tozo amma dai tozon ai iya da iyaka iya da iyaka sannan wani lokaci za a ga ana doko hatta da kasan da take waje take gehe za a sa ta a ciki sannan kuma wajen yin tozon ma sai ga wasu wuri biyar za su zo su tulata kawai ta ta haka amma kuma a daidai lokacin inda za a ɗauki faɗin kabarin misali a zuba ƙasa a sama za a ga kawai baya wuce tsani ɗaya baya wuce ɗaɗa ne guda ɗin baya wuce shi a mashi kai eh na gane yadda ake yi to gaskiya ya wuce ɗari ɗaya bai kamata ba eh mutum yana da ta cewa a ɗan saboda mafi yawanci abin da yake faruwa shine kawai yi ne ake ba karanta ake ba eh kawai yi ne ake ya? maji ba? aiwa kamar da aka ga mutane kawai suna yi ne an samu an ga mutane kawai suna haka ake na sosai shi karatun mun yi shi a baya mun yi shi a baya za a fara ajiye shi da ƙafafuwan shi hanyar sosai a kai zuwa ga ajiye kan shi to alayati hali ne kenan ga yadda ya kamata a yi gwargwadon hali in kuna da ta cewa kenan sai ku tsaya ku yi abin da ya kamata na ne za mu tashi na'am walahu malike ta kenan akhraja kenan kamar yadda imam al-baihaqi kenan yayi babi akan ta al-qabru yu'allam sai yace wal baihaqi bi qawli bi qawlihi ba yake cewa babi da ya magana akan i'lamul qabri bi sakhratin aw alamatin yake cewa makana yin alama ga kabari bi sakhratin da dutsi au alamatin ko wata alama ma ma kanat kowane irin alama to anan kuma kenan mutumin da zai yi plug shi zai samu me to zai samu mashiga ko zai samu mashiga akan maganar wa akan magana ta imamul al-imamu imamul bayhaqi idan zaman to aka ce za a yi kowane irin alama kenan kowane irin alama ma yana hawa to lalle tabbas alama kenan an kayyade shi kenan kamata ya zama to alaman da addini ya da shi ne ba kowane alama ba to wannan shine abu na uku abu na hudu wanda yake kan kabari bayan an riga an binne shi malai shi ce walahu shahidani ko yake cewa ya taqawwa bihima zakartuhuma fi ta'liqat al-jiyan malai ce wannan hadisin iya da hadisai guda biyu za su karfafa shi na ambace su a cikin littafin at-ta'liqat al-jiyan to anan malam yayi ishara kenan wanda yake son ganin sai koma can yaji gamsu alhadisu malik yace alama abu na hudu alla yulqana almayyit at-talqin al-ma'ruf al-yawm kar alika laqantawa fadiwa mutumin da ya mutu talqini irin wanda aka sani a yau ya abdullah ya amatallah wannan da ake ya amatalla ya amatalla idza sa'alatil malakani faquli lahum allahu rabbi har zuwa ƙarshe to wannan shine at-talqin eh a ko hadisi bai da inganci ne eh malaki cewa anan kenan at-talqin al-ma'ruf al-yawm kenan talqin da aka sani irin na yau kaga abubuwa suna kama eh saboda mu addini ai zo mana la sai irin abubuwan da ake irin wajen su Sudan da sauransu mafi yawa su ne suka zo mana nan zama musuluncin da yazo li'anna al-hadith al-warid fihi malaki hadisin da yazo akan wannan talqinin lakantawa da za a rika mutum bayan an rige an binne shi wani malami ya tsuhun na saman kabarin shari'a ya abdullahi abdullahi malai ce la ya sifu wannan hadisin bai inganta ba mu koma can kasa malai ya lamba ku ya ce wa kaza qala ibn al-qayyim fi zadil ma'ad haka malai ibn al-qayyim ya ambata a cikin littafin shi zadil ma'ad fi hadi khairul ibad wa da'afahu an-nawawi hadisin da'ifi ne imam an-nawawi ya da'afa shi wa ghayruhu da wani shi kama zakartuhu malai ce kamar yadda nayi bayani anan a cikin littafin at-ta'liqatul jiyad yace summa haqqaqtul qawla fihi sannan na tantance na tabbatar da magana akai a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa akan cewa hadisi ne wanda yake da'ifi ne wa qala as-san'ani imam as-san'ani yake cewa fi su'ul salam yace min kalami a'immatit tahqiqi iya daga cikin maganganun malaman da suke tahqiqi ya kace tahqiqi shine bin abu sala sala filla filla a ciki da bai sun bincika ta ko'ina mai suke cewa akan hadisin da yake hadisin da yake magana akan a cewa mutum ya abdullahi a matsala suka ce annahu hadisun da'ifu hadisi ne mai rauni wal'amalu bihi kuma aiki da shi bid'atun bid'a ce sai ke cewa wala yaghta'u wala yughtaru bi kasarati man yaf'alu karka rubu da yawan waɗanda suke aikatawa a ce ai haka aka saba haka aka ga mutane suna yi haka muka saba haka muka gani malai cewa yu'jibuni minhu qawluhu mala albani yake cewa yana yana burge ni fadar shi kenan shi imamu sanani yace wal amalu bihi bid'atun yace aiki da irin da wannan hadisin bid'a ce yace wa hadhihi haqiqatun wannan kuma wani abu ne na tabbas tala talama hadala anha kathirun min al ulama yace da yawa daga cikin malamai sun rude akan wannan al'amarin za ka samu daga an ida sai a yi wani gewaya kuma a riƙa ya abdullah ya amatallah ya ce fa'innahun ya shira'una bi mithli hadal hadis kathiran au shari'una suna shar'antawa da irin wannan hadisin malike cewa abubuwa da yawa min al'umurin daga al'amura sannan kuma wayastahibbuna wayastahibbuna ha'timadan minhum ala qa'idatin kuma suna cewa abu kaza mustahabbi ne ya kamata a yi a dogara da abu kaza ala qa'idatin akan wata qa'ida da su suke da suke cewa yu'malu bil hadisi da'ifi fi fada'il a'mal wai za a iya yin aiki da hadisi da'ifi a cikin ayyuka na falala su suke cewa inji mal albani afwan inji mal sanani ko aiwa mal sanani mai subul salam suna cewa yu'malu bil hadisi dha'ifi fi fada'il a'mal maliki ta walam yantabihu ila anna mahallaha fi ma thabata bil kitabi wa sunnati mashru'iyyatun wa laysa bi mujarrad al hadisi dha'if wa qad sabaqa li hadha mithalun fi at ta'liq fi as-safhati as-salisa wal 50 ba'da al 100 summa fassaltu al qawla fi hadhihi al mas'alati al muhimma yake cewa naqilan kalama adadin min fuhul ulama malai na kalile ce maganan nan a cikin littafin at ta'liq yake ce almas'alatul ita wannan mas'ala a cikin wurare daban-daban kuma na nakalto maganganu na min fuhulul ulama na daga bijiman malamai ana malamai na kirki yace fi muqaddimati a cikin muqaddimata da nayi na as-sahihut targhib mali yace kaje ka duba zaka ga bayani akan cewa baya halatta ai aiki da hadisi wanda yake da'ifi ne ko a cikin ayyuka na falala duka wannan baya da asali bai da asali asali shadisi ne da'ifi mala ce bal bari dai yaqifu ala alqabri kana cikin matanin cikin matanin litayi ya ce ya ƙifu alal ƙabari mutum zai tsaye a kan ƙabari ya da'u lahu bit tasbit sannan kuma zai riƙa roƙa wa mutumin da ya rasu a kan Allah ya tabbatar da shi wannan shi ne abin da ya tabbata sannan kuma wa ya staghfiru lahu ka nema mishi gafara a wajen Allah subhanahu wataala wa ya amuru alhadiri da bidalika kuma ka umarci wanda suka halarci binne wannan mutumin akan ku nema mishi gafara ku rika mashi addu'a Allah tabbatar da shi akan ba da amsan tambayoyin da za a mashi a nan yanzu nan gaba ba jimawa mali ya ce li hadisi usman ibn affan saboda hadisi usman ibn affan radiyallahu anhu kala yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama aka gama binne mamaci yana tsayawa alaihi akan akan kabarin fa qala sai ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa wa ɗan ku nema wa ɗan uwanku gafara wajen Allah wa salu lahu tathbita ku roƙa mashi tabbatuwa Allah tabbatar da shi fa innahu al'ana yus'al yanzu yanzu nan za a fara yi mishi tambaya ba wani zai tsuguna ba ya ce ku karanta kaza a karanta kaza la haula kafa 11 wace ce wane ne wannan baya da asali a cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba wani dalili da yake nuni akan haka مالك أخرجه أبو داود والحاكم والبيحقي وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئة وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال مالك يتشوى وانا حديثي حديثي نئنغان تتشي يتي كمر يد كان حاكم يتشي حديثي نئنغان تتشي إمام الذهبي شما يابي يابيو إمام حاكم يتي حديثي نحكا ننو to amma anan mal albani ai yayi kace-kace da su a baya kusa yanzu sai anan sai yace a yace wa huwa kama qala yace wannan maganar na bibice ta naga hadisin nan lalle sahihul isnadi ne kamar da suka wadi eh saboda ba jima ya musu rauni a baya amma yanzu nan da suka ce a hadisi ne ingantacce ya bibi abu kuma ga kanan ne na'am eh duka waɗannan bayanai zai zo akan su insha Allah ta'ala malai ce wa ƙalan nawawiyu imamun nawawi yake cewa isnaduhu jayyidun wanda ita ce matsala kenan ta ɗari da kudu sai matsala ta ɗari da biyar malai ce wa ya juzu ya halatta aljulusu mutum ya zauna inda hu a inda ƙabarrukan inda wajen binne gawa a sana'ar dafni a lokacin da ake cikin aikin binnewa wannan zuwa da ake a taru ana ɗi kaza bari kaza kai ko jakuda wane ne a ta surutu ana ta kama an buɗe wata wani maudu'i na da ba wannan baya halatta kawai a samu su mutane wanda dama an yi bayani a baya su ya kamata su binne shi su su je su tsaya kan abin su yi abin da ya kamata to a lokacin suke cikin aikin binne nan kai babu layi in kaga wani wurin da ana iya zama kana iya zama ana cikin aikin binnewa ka ƙare malaci bi qasdi da nihi ko da niyya ta tazkiri alhadiri na bilmauti wa ma ba'dahu dan saboda kai wa'azi ka tunatar da alhadirin wanda suka halarto binne wannan mutumin bilmauti ka rika tunatar da su mutuwa gashi wani zuwa ne muna tare da shi kaza kaza kaza kaza gashi nan wannan ita ce makomar kowa wa ma ba'dahu da abin da zai biyo bayan mutuwar kuma mal ya ce wannan mas'ala na huddo ta li hadisil barra ibn azib قال كتا خرجنا من هتو من هتا مع النبي صلى الله عليه وسلم tare da manzon Allah fi janazati rajul min al-ansar a wajen binne gawar wanda daga cikin mutanen garin Madina fanta haina ila al-qabri muka isa zuwa ga makwantai walam yulhad amma ba a gama yin lahadu ba ba a gama gina kabarin mutumin ba da suka isa fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai ya zauna mustaqbil al-qibla manzon Allah ya zauna yana fuskantar al-qibla kenan babu lahi in ka zo makwantai ba ƙari ba kana iya zama wajalasna haulahu mu muka zo muka zauna a kewayen shi wa ka'anna yake cewa ka'anna ala ru'usina at-tayr kai ka ce akan mu an dora tsuntsu kowa ya zauna ya nutsu kaman a dora maka tsuntsu in ka motsa kawai tashi zai kaga ai karshen nutsuwa kenan go yace ka'anna ala ru'usina at-tayr yace wa fi yadihi a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam udun akwai wani icce wannan iccen kuma yankutu fil ardi manzala sallallahu alaihi wasallam yana kamar yana caka ƙasa haka da shi kenan manzala yana rike da icce yana cakawa a ƙasa faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ard manzala ya rika duba yana kallon sama yana kallon ƙasa ya kalli sama ya kalli ƙasa wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu yana daga ganin shi yana sabke ganin shi iya daga iya sabkewa salasan su uku kuna makamancin wannan faƙala sai mazalla ke nai haka ya sabke ya daga ya sabke ya daga ya sabke ya daga sai dai su uku faƙala sai ce ista'izu billahi min azabil qabr yace wallahi ku nemi kariya daga Allah ya kare ku daga azabar kabari marratayn manzala sai da ya faɗi haka su biyu aw salasan ko kuma sai da ya faɗi su uku استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر ku nemi Allah ya kare ku daga azabar kabari mazalla sai dai haka su uku yana daga kanshi yana sarkewa summa qala sai ce Allahumma inni a'udhu bika Allah ina neman kariya ka kare ni min azabil qabr daga azabar kabari sai da mazalla ya maimaita wannan kalmar su uku اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثم قال سيما الله صلى الله عليه وسلم cewa innal abdal mu'mina ku sani cewa bawa mai imani idza kana idan ya kasance fin qita'an min ad-dunya ya yanke wa duniya kenan ya mutu wa iqbalin min al-akhirah yanzu ya huskanci lahira nazala ilaihi za su sabko a gare shi mala'ikatun minas sama'i mala'ikatu sabko daga sama za su sabko daga sama zuwa ga wannan mutum a lokacin za a amshi shi wannan mala'ikun kuma bidul wuju ya danganta da halin mutum in mutumin alheri ne mala'iku masu farin huska in mutumin da yake ya aikata ma sha abin da ga dama a cikin duniya mala'iku masu bakin huska waɗannan mala'ikun za su sabko bidul wuju masu farin huska manzala ke cewa ka anna wujuhahum shams kai ka ce kyallin da huskansu yake yi kamar rana da take da haske haka wannan mala'ikun huskan su yake haske ma'ahum tare da su akwai kafarun akwai wani kafani alkafani min akfanil janna daga likafani na aljanna wa yake cewa wa hanuqun sannan kuma tare da wannan likafanin an sanya mushi turare da ake sama mutumin da ya mutu min hanuqil janna iya irin turaren turaren gidan aljanna waɗannan mala'ikun za su zo hatta ya jiri su hasse sun zamna minhu a gaban wannan mutumin da zai mutu maddal basar iya ganin shi ba su da iyaka iya ganin shi in ya daga idan shi inda idan shi yake gani ƙarshe wannan mala'ikun yana ganin su maddal basar sun ma ya ji'u malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo wanda shi ne allah ya wakilta mashi amsar ran mutane kulita wa fakun malakul mautin ladhi wukila bikum Allah ce shi zai zo ya amshi ran idan yazo alaihi salam amince Allah tabbata a gare shi har nan malam yayi magana kasa ko yake ta qultu hadha huwa ismuhu fil kitabi was sunnah malakul maut sunan shi alittahin Allah da hadisan manzo shi ne malakul maut yace wa amma tasmiyatuhu da ake ce mishi azra'ilu malam yace fa mimma la asla lahu abun ne wanda bai da asali bai da wani tushe khilafan lima huwa al-mashhur 'inda an-nas sabanin abin da yake shahararre a wajen mutane yace wala'allahu min al-isra'iliyat la'alla ma iya daga cikin kwashe-kwashen labaru irin na yahudawa wanda basu inganta ba azra'ilu da yake cewa ana hadi ko mala'ikan mutuwa to shi mala'ikan mutuwa sunan shi mala'ikan mutuwa malakul maut kenan haka Allah ya ce a cikin alqur'ani kuma ga hadisi ya tabbatar da haka ko tunda wannan ai maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam yace malakul maut zai zo hatta ya jilisa sai ya zo sai ya zamna inda ra'asihi wajen kan mutumin da zai mutu fa ya kulu sai ya ce mishi ayyatuha nafsu tayyibatu almutma'innatu ya ke wannan ran tsarkakakkar rai mai kyau rai mai kyau mutma'inna na tsatsar rai ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki huta zuwa ga gafara na Allah da samun yardan Allah qala fa takhruju sai wannan ran ta huta tasilu wajen hutan nan za ta rika silaluwa kama tasilul qantaratu kamar min min fi istiqa kamar yanda ruwa yake gangarowa daga bakin salka a hankali yanda yake zubo wannan ita maran a hankali haka za ta hutu shi Allah ce wan nashitati nashida Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke fudda ran mai imani a cikin nutsuwa a hankali zai huta faya akhuzuha sai ya dauki wannan ran wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yake cewa hatta idza kharajat ruhuhu idan ran shi ta huta yake cewa salla alaihi za su yi addu'a a gare shi kullu malakin bainas sama'i wal ardi dukkan wani mala'ikan da yake tsakanin samai da kasai wannan ran ta mutum mai imani namiji ko mace in ya huta za su yi adda a gare ka Allah maka rahama masha Allah a rika ma barka ana maka ana maka ana nuna maka farin ciki da cewa lalle ka samu yarda Allah subhanahu wataala malici manzala yake cewa kullu malakin fis sama duk wani mala'ika a sama zai yi horin ciki zai yi addu'a zai addu'a ga wannan mutumin da da aka ɗauki ran shi ya ce Allah mushi rahama wa futihat lahu abwabus sama'i wannan ran za a bude mata kohohin sama gaba daya laysa min ahli babin babu wasu mala'ikuwar suke saman wata kofa illa wa hum yad'una Allah face suna ta roƙon Allah an yu'raja bi ruhihi min qibalihim akan ran a shigar da ita sama daga kofar da su suke gadi kowane mala'ika na ta'adda yana roƙon Allah wannan idan ka zama mutumin kirki kenan fa'iza a hazaha fa'iza a hazaha yake cewa lam ya da'uha fi yadihi idan ya ɗauke ta wannan lam ya da'uha fi yadihi ɓarfata ainin hatta ya huzuha fa ya ja'aluha fi zalikar kafin wannan ran in ta riga ta huta ba sa barinta a ɓarfata ainin kenan shi malakul maut idan yi nashi ya kare daga ya dauki wannan ran ya ran ta huta kenan daga lokacin kuma sai a amshe ta daga hannun shi sai a sa ta akan wannan likkafarin da aka wanda mala'ikun har suka fara zawa da ita kenan sai a sa shi a cikin wannan likkafarin nan idan ka sa shi a cikin wannan likkafarin wa fi dhalika alhamud a cikin wannan tiraran nan fa dhalika qawluhu malaci wannan ai shine ma'anar fadar Allah subhanahu wataala kul ka fadi musu a yake cewa tawaffatu rusuluna wa hum la yufarridun mala'ikunmu manzanninmu Allah ce tawaffatu za su amshiran shi wa hum la yufarriduna ba sa sakaki daga an amshiran a sama wani likahon za a dora ta daga an dora a sama wani likahon sama za a yi ta la yufarriduna ba sa sakaki manzala sallallahu alaihi cewa ya khuruju minha wannan ran za ta huto daga cikin mai ita ka atyabi nafhati miskin kaman mafi mafi tsarkaka mafi kyawun nafhata kamshi miskin na almiski wujidat ala wajhil ardi sama da kowane irin turare haka wannan ran ran a karan kanta za ta rika wannan kamshin za a hudda ran amma kuma ran yana wannan kamshin manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala yace fa yas'aduna biha sai wannan mala'ikun su yi sama da wannan ran fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal mala'ikata illa qalu ba inda za su zauwa wucewa wajen wasu mala'iku face wannan mala'ikun he sun ce ma yake cewa ma hadhar ruhu tayyib wannan wace rai ce mai tsarkakakkiyar rai nagartacciyar rai fa yaquluna sai su ce fulan ibnu fulan wani dan wani ne za a kama sunanka kai din ne abu ɗaya ne kawai abin da zai sa gadar maka wannan mutuncin da wannan darajar da wannan kimar shine ka aikata alheri a cikin rayuwarka Allah ya ce ka aikata ya hana ka hannu mazalla ya ce ka aikata ka aikata an hana ka hannu tsarin karantarwa tsarin aikin ka gaba ɗaya zama to akan tsarin tahiyya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine abin da zai gadar maka da wannan in ku baka yi wannan ba to ba wata alfarma da kake da ko ta dukiya ko ta mulki ko ta dangantaka wadda ta isa ta baka wannan matsayin babu shi daga kowa ma kanshi Allah taimake mu da abin da ya kamata to suke cewa wannan wane dan wane ne ko wacce yar wane ce bi ahsani asma'ihi da mafi kyawun sunanka za a kiraye ka wane dan wane allati kanu yusammunahu biha fi dunya irin sunan da ake kiran ka da shi a duniya hatta yantahu biha ila sama'id dunya in suka dauke ta suna tayi har sai sun kai sama suna zawwa sama wannan ta farko wanda ake gani fayastaftihuna sai fayastaftihuna lahu sai su nema a bude mushi fayuftahu lahu sai a bude wannan ran ana bude mishi fayushayyi'uhu sai su raka shi yace min kulli sama'in muqarrabuha a kowace sama daga cikin saman nan guda bakwai kaf duk saman da suka tai aka bude to waɗanda suke zababbu a cikin wannan saman mala'ikun sai su raka wannan ran a tai sama ta biyu su ma na biyu su hada ma ɗan nahari a raka wannan ran a tai sama ta uku haka sai an kai inda Allah subhanahu wataala ya kadarta akai ila sama'i lati taliha zuwa ga saman da take biyin bayan ta fari saman da take biyin bayan ta biyu wanda take biyin bayan ta uku wanda take biyin bayan ta hudu hatta yantahiya bihi ila sama'i sabi'a har sai an kai sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ya ambata cewa wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun wannan zai zama to matashin karatu a sati mai zuwa insha Allah ta'ala ubangiji subhanahu wataala ya taimaka mana da yin abin da ya kamata a cikin lokutan da ya kadarta mana rayuwa a cikinsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah